الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى أزكين هلرا وانا مجلس من البركة da muke karatu a cikin littafin akhta'ul musallin littafi wallafar Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi alaihi rahmatullah wanda muke karantawa a wannan masallaci mai sunan Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu a nan unguwar Matsango a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 23 ga watan Zulqa'ada alif wa arbumiya wa saba'in wa arba'in shekara ta 1447 wanda kuma yayi muwafaka da 11 ga watan Mayu miladiya shekara 2000 da shekara 26 muna karatu a cikin kurakuran da masu sallah suke tafkawa a cikin abin da ya shafi sujada. mun tsaya akan mas'ala ta biyu mas'alar da malam ya kawo wacce take ma'abuciyar sabani da yace mas'alatun fiha khilaf ga wata mas'ala wacce aka yi sabani a cikin ta alhuwiyyu lisujudi mas'ala dangane da yanda ake sunkuyawa ake tafiya sujada mas'ala dangane da yadda ake gangarawa zuwa sujada. Mun fara karanta wannan matsala amma kasancewar karatun da yake gaba yana da alaƙa da abin da ya gabata, don haka abin da ya fi dacewa mu koma farkon matsalar mu sake karantowa domin mu haɗe kan karatun baki ɗaya. Malam ya ce, Kasirun minal musallina. da yawa daga cikin masu sallah yuqti'u fi kayfiyatil huwiyyi ila sujudi da yawa suna yin kuskure wajen yadda ake sunkuyawa ko yadda ake tafiya zuwa sujada fayabrukuna kama yabrukul ba'iru ana samun waɗanda suke gurfana kamar yadda raƙumi ke gurfana wa yuqaddimuna rukabahum qabla aydihim suna gabatar da gwiwoyinsu kafin hannayensu wa huwa mukhalifu li hadihi wa amrihi sallallahu alaihi wasallama malam yace kuma yin hakan ya saba wa shiriyarsa da kuma umarninsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه domin shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance ya za'u ya daihi yana fara ije hannayensa ne alal arzi a ƙasa ƙabla rukubataihi kafin gwiwoyinsa wa amara bi zalika kuma ya yi umarni da yin hakan faƙala ya ce idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai yi sujada fala yabruk kama yabrukul ba'iru to kar ya gurfana kamar yadda raƙumi ke gurfana wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi ya fara sanya hannayensa dai kafin gwiwoyinsa walaysa li hadaini al hadithaini ma yu'ariduhuma malan yace waɗannan hadisan guda biyu da hadisin da ya yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana gabatar da hannayensa akan gwiwoyinsa da kuma wannan hadisi na biyu da ya ce kar ɗayanku ya gurfana irin gurfanar raƙumi a'a ya gabatar da hannayensa akan gwiwoyinsa sai malam yace waɗannan hadisan guda biyu babu abin da yake cin karo da su illa hadisu wa'il ibn hujr in banda hadisin wa'il ibn hujr radiyallahu ta'ala anhu shi kuma wannan hadisin mai yace qala cewa yayi ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi idza sajada idan zai yi sujada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi sai yana sanya gwiwoyinsa kafin hannayensa wa idza nahada idan kuma zai tashi rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi yana fara dage hannayensa kafin ya dage gwiwoyinsa malam yace wannan hadisin shine kada aka samu ya ci karo da wancan hadisan guda biyu domin wancan hadisan na farkon yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana fara aje hannayensa ne kafin gwiwoyinsa su sauka ƙasa na biyun kuma yana ce mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ɗayan ku in zai yi sujada ya yi tafiya irin ta raƙumi a'a ya fara aje hannayensa kafin gwiwoyinsa to shi kuma wannan hadisin na wa'il ibn ujur sai yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi sujada yana gabatar da gwiwoyinsa akan hannayensa in zai tashi yana fara daga hannayensa kafin gwiwoyinsa kun ga kenan wannan hadisin ya ci karo da waɗancan hadisan guda biyu malam yace to babu hadisi da yazo ya ci karo da su sai shi wannan hadisin na wa'ilu ibnu hujrin wa huwa hadithun da'ifun sai amma shi kuma hadisi ne mai rauni fihi sharik ibn abdullah cikin hadisin akwai wani rawi da ake ce da shi shariku ibn abdullah wa huwa dha'ifun shi wannan shariku wato marawaici ne mai rauni sayyi'ul hifzi yana da mummunar hadda fala yuhtajju bihi idan farada idan ya ware zancensa ya zo shi kaɗai ba za a yi hujja da shi ba, saboda haddasa akwai rauni ainin. Fa kaifa idza khalafa al-ahaditha sahihata sabita kuma yaya kake gani ma idan ya saba wa hadisai tabbatattu ingantattu shi kadai ma in ya kebe da labari ba a karba balle kuma ya zo da labarin daga waɗanda sun fi shi inganci sun saba masa ya zo ya saba musu ba za a karɓi zancensa ba don haka hadisin wa'il ibn hujr da ya gabata hadisi ne mai rauni ainin bai inganta ba to malam ya ci gaba da cewa wa amma qaul ibn al-qayyim fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama fala yabruk kama yabruku al-ba'iru wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi innal haditha inqalaba 'ala ar-rawi وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه وإنما حمله على هذا زعم آخر له وهو قوله إن البعير يضع يديه قبل ركبتيه wannan wata mas'ala ce malam ya tsokalo wannan mas'alar da muke karatu a kanta mas'ala ce ‘yar gata fa'idar ta bata yawa amma magana a kanta ta yi yawa’ matsala ce akan yaya mai sallah zai tafi sujada idan an zo tafiya sujada daga tsaye hannaye ne za su fara taba ƙasa sai gwiwoyi su taba ƙasa sai goshi ya taba ƙasa ko kuma gwiwa ce za a fara ajiyewa sai hannaye sai goshi wajen ɗagowa shin gwiwa za a fara ɗagawa sannan a goshi za a fara ɗagawa sannan gwiwa sannan hannaye ko kuma goshi za a fara ɗagawa sai hannaye sai gwiwa waɗanda suka ce gwiwa za a fara ajiyewa sai a ajiye hannaye sai a ajiye goshi suka ce goshi za a fara ɗagawa sai a ɗaga hannaye sai a ɗaga gwiwa. Waɗanda suka ce hannaye za a fara ajiyewa, sai a ajiye gwiwa, sai a ajiye goshi, suka ce goshi za a fara ɗagawa sai a cire gwiwa sai a ɗaga hannaye hannaye su suka fara sauka su ne kuma ƙarshen tashi a wajen waɗannan waɗancan kuma gwiwoyi suka fara sauka su ne kuma ƙarshen tashi an gane abin? to wato matsalar kamar yadda na ambata muku 'yar gata ce fa'idar tabbatar da wata yawa saboda wasu malaman sun ce, kowanne ma kai ba matsala. To, amma an samu daga annabi sallallahu Alaihi wasallama ya tabbata babu saɓani cewa, idan ɗayanku zai tafi sujjada, kada ya durƙusa irin yadda raƙumi ke durƙusa, babu saɓani akan wannan. Kar ɗayanku wajen tafiya sujjada ya durƙusa irin yadda raƙumi yake durƙusa, an hana mu kamantacceniya da dabba, an hana mu kamantacceniya da raƙumi yayin tafiya sujada. To, a wannan hadisin sai aka ce, wal ya za ya daihi ƙabla rukubatai, sai ya sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa, mana idan yana so ya saba wa raƙumi. to ya fara ajiye hannayensa kafin ya ajiye gwiwoyinsa. Kun ga kamar an fassara mana kenan me ake nufi da saɓawa gurfano irin na raƙumi. Ma'ana kamar hadisin yana gwada mana in ka fara ajiye hannayenka, sannan ka ajiye gwiwoyinka to ka saɓawa raƙumi abin da ake so kenan. Kenan akan wannan fahimtar akan wannan riwayar akan wannan fassarar wanda ya fara ajiye gwiwoyinsa sannan ya ajiye hannayensa shine ya kama da raƙumi an gane ko yawwa kenan wanda ya fara ajiye gwiwoyinsa sannan hannayensa shine yayi kama da raƙumi wanda wannan fahimtar akan ta malam mai littafi yake cewa ka fara ajiye hannayenka shine baka yi kama da raƙumi ba amma in ka fara ajiye gwiwoyinka to kayi kama da raƙumi irin wannan aka hana sai aka samu wasu malamai su kuma sai suka ce sun gano wannan hadisin ƙarshen sannan bayani na ƙarshe da ya zo a hadisin ba haka yake ba daidai inda aka ce wal ya za ya daihi ƙablar rukubataihi ya fara gurfana ya fara aje hannayensa kafin gwiwoyinsu suka ce ba haka bane suka ce an samu wani abu da ake cewa inqilabi ko alqalbu an samu qalbu ko inqilabi daga wani rawi cikin marawaita hadisi ainihin yadda aka faɗa abin ya jirkice masa ba haka ya faɗa ba. Ainihin abin da annabi ya ce, sallallahu Alaihi wasallama, shi ne waliya za a rukubataihi ƙabla ya daihi, ya fara ajiye gwiwoyinsa kafin hannayensa, shi ne saɓa raƙumi. Suka ce, cewa fa aka yi, ya fara ajiye gwiwoyinsa kafin hannayensa, amma wani rawi sai ya juya abin bisa wahami. bisa wahami da kuskure sai ya mai da shi ya fara aje hannayensa kafin gwiwoyinsa alhalin cewa aka ya fara aje gwiwoyinsa kafin hannayensa kun ji wannan batun to du rigimar anan take sai ya zama a wajen wasu fara ajiye hannaye shine kama da raƙumi a wajen wasu fara ajiye gwiwoyi shine kama da raƙumi kuma dole cikin biyun ne za a yi ɗaya to malam ibn al-qayyim da yanzu shi malam mai littafi yake magana a kansa yana daga cikin malaman da suke da ra'ayin cewa wannan hadisin makalubi ne wannan hadisin ya samu jirkita yana da ra'ayin sabawa raƙumi shine farawa da gwiwa da haka shi a wajensa hadisin yadda yake wal yadha rukubatayhi qabla yadayhi ya fara ajiye gwiwoyinsa kafin hannayensa haka shi ya fahimta hadisin yake don haka tunda kuwa haka ne to saba wa raƙumi shine farawa da gwiwa shi kuma malam mai littafi yana ra'ayin a'a yadda hadisin yake ya fara sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa don haka don haka saba wa raƙumi shine farawa da hannaye to shine yanzu malam sai ya ɗauko maganar ibnul qayyim sai ya kawo ta anan shi yasa kafin na fassara ta na tsaya ne muku wannan bayanin yanzu zan fassara ta ku ji abin da malam yace wa amma qaul ibnul qayyim amma abin da ibnul qayyim yace fi qaulihi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin nan fala yabruk kama yabrukul ba'iru kar ya gurfana kamar yadda raƙumi ke gurfana wal ya za ya daihi ƙablar rukubataihi ya dai fara sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa ibn al-qayyim ce innal haditha in qalaba ala rawi ibn al-qayyim ya ce wannan hadisin ya juye wa rawi wannan hadisin ya juye wa rawi ba haka hadisin yake ba wa anna aslahu ai asalin wannan hadisin shine wal yadha rukbatayhi qabla yadayhi ya fara ajiye gwiwoyinsa kafin hannayensa sai malam mai littafi yace wa inma hamalahu ala hada abin da ya ɗebi ibn al-qayyim har ya tafi akan wannan fahimta za'amun akhar shine wata fahimta da yake da ita za'amun akhar lahu shine wani ra'ayi ko ta fahimta da yake da ita wa huwa qawluhu shine fadin sa innal ba'ira yadau yadayhi qabla rukbatayhi ai shi raqumi yana fara aje hannayensa ne kafin gwiwoyinsa to kun ji yanzu mu dawo mu shiga cikin wani fasali daban kuma du yanzu mun ji sabanin fahimta akan hadisi yanzu saura saɓanin fahimta akan yaya mata kun raƙumi yake durƙusa. Tunda dai babu saɓani tsakanin malamai, ba wata rigima ba rikici cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya hana durƙuso irin yadda raƙumi yake ya hana tafiya irin yadda raƙumi ke tafiya in za a tafi ƙasa, in za a gurfana, babu saɓani akan an hana. Yadda saɓanin yake shine yaya raƙumin yake yi. to an yi saɓani akan cikon hadisin kamar da na muku bayani wannan sai ya zama tushensa saɓani akan shi kansa raƙumin tukuna da me yake fara sauka galibi anan kowa ya san yaya raƙumi yake sauka in zai kwanta to idan raƙumi zai kwanta da me yake fara sauka babu, babu saɓani mu a nan da su a can maluma da har mutanen cikin gari da ba sa nan wajen babu saɓani kan cewa raƙumi yana naɗe ƙafafunsa ne na gaba sai ya tuma a kansu sannan ya tuntsure bayansa haka ne yawwa to ba a nan saɓanin yake ba yadda saɓanin yake shine raƙumi idan zai sauka yana lankwasa ƙafafunsa na gaba sai ya dirka a kan gwiwarsu wanda yake cewa raƙumi ta kan gwiwa yake sauka yana cewa ai raƙumi gwiwoyinsa yake kafawa sannan sai ya tuntsura sai ya zauna don haka idan za ka tafi sujada kar ka fara ajiye gwiwoyinka in ka ajiye gwiwoyinka ka yi kama da raƙumi don shi ma gwiwa yake fara ajiyewa wasu kuma da suka duba suka ce a'a raƙumi ba gwiwa ba gwiwa yake ajiyewa ba hannaye yake ajiyewa domin kafafunsa hudu ne kamar yadda kai ma da hannayenka da kafafunka hudu ne tun da gaba yake fara ajiyewa to su ne madadin hannaye a wajenmu da haka duk wanda ya fara tuntsura hannayensa shine ya kama da raƙumi shine ya tuntsura ta gaba sannan ya ajiye baya kun gane da matsalar take shi sana ce muku matsala ce ‘yar gata bacce da wani muhimmanci mai yawa amma kuma ta sha bayani to kuya kuke gani raƙumi da gwiwa yake sauka ko da hannu ta gani kaga idan mun yi la'akari da cewa raƙumi in ya tuntsura ta gaba shi ne madadin hannaye a wajen mutum. To za mu ce wanda duk zai tafi sujada in ya fara ajiye hannayensa ya yi kama da raƙumi. In kuma mun yi la'akari da cewa raƙumi ta gaban amma gwiwoyi yake kafawa. Nan kuma sai mu ce duk wanda ya fara ajiye gwiwoyinsa to ya yi kama da raƙumi. Malam Ibn al-Usaimin, Allah ya masa rahama. shi yana da fahimta irin ta Ibn al-Qayyim. Fahimtarsa irin ta Ibn al-Qayyim ne, cewa me, cewa gwiwa za a fara ajiyewa, idan an fara ajiye abinan hannu, to an yi kama da raƙumi. Sai yake cewa, Ai, annabi sallallahu Alaihi wasallama cewa ya ce, Fala ya buruk kama ya burukul ba'iru, kar ya tuntsira, kar ya gurfana kamar yadda raƙumi ke gurfana. Don haka yanzu mu ba za mu duba ma tukunna raƙumi da ƙafa yake sauka ko da hannu yake sauka da gwiwa yake sauka ko da hannu yake ba wannan za mu duba ba. Mu za mu duba ne yanayin raƙumi idan zai gurfana. Yanayin ne ba wai a kan me ba, domin hadisi ba cewa ya yi fala ya buruku alama ya buruku alaihil ba'iru ba, ba cewa ya yi kar ya gurfana a kan abin da raƙumi yake gurfana a kan, inda haka ya faɗa sai mu mai da hankali akan hannu ko gwiwa, shi kuma yana magana shi a kan kama, kafin ina ta kaifiya ce, kar ya gurfana irin yadda raƙumi yake gurfana. Kun gane Ibn Usaimin me yake cewa? Idan kuma iri ne, to a nan sai mu ce wanda zai tafi sujada idan ya fara kifa gabansa ƙasa ya yi irin na raƙumi. Sau da raƙumi yana fara kifa gaba ne sannan ya sauke baya, don haka in ka kifa gaba sannan ka sauke baya ka yi irin na raƙumi. Me saɓa wa raƙumi shi ne wanda ya naɗe, ya zirɗe, ya zirɗe, ma'ana ya sauke gwiwoyinsa sai ya ajiye hannayensa sai ya ajiye kansa shi ne bai irin raƙumi ba a gabayensa ne ya fara sauka sai gabansa ya tafi step by step ya tafi ya ajiye goshinsa shi ne bai yi kama da raƙumi ba to abin da malamin littafi yake gaya mana shi ne ya ɗauko maganar Ibn al-Qayyim saboda Ibn al-Qayyim ya tsawaita zance akan wannan batu a cikin Zadul Ma'adi ya tsawaita zance kuma ya kafa hujjoji masu ƙarfi sai ya zama duk wani mai ra'ayi saɓanin irin na Ibn al-Qayyim duk mai ra'ayin a fara gabatar da hannaye sai ya zama yana ya sa Ibn al-Qayyim a ransa saboda ibn al-qayyim ya saba masa kuma yayi hujjoji masu kwari dan haka sai ya dauko maganar ibn al-qayyim yayi masa raddi yawanci masu ra'ayin a tafi da hannaye ba sa barin ibn al-qayyim sai sun masa raddi to shi yasa anan malam sai ya dauko ibn al-qayyim sai ya ce ya tafi akan ra'ayin cewa hadisi ya juye wa rawi maimakon ya ce ya gabatar da gwiwoyinsa akan hannayensa sai ya ce ya gabatar da hannayensa a kan gwiwoyinsa ya ce kuma abin da ya ɗebi ibn al-qayyim har ya tafi akan wannan ra'ayin shi ya tafi akan cewa wai raƙumi ta hannu yake sauka da aka zo bayanin raƙumi shi ta yaya yake sauka ibn al-qayyim ra'ayinsa shine raƙumi ta hannu yake sauka ma'ana ta gaba yake tuntsira ba ta baya ba ana gane wannan batu yawwa kala malam yace فمقتضى النهي عن البروك فمقتضى النهي عن البروك كبروك البعير أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه فمقتضى النهي عن البروك كبروك البعير abin da yake hukuntar da hanin gurfana kamar gurfana irin ta raƙumi shine an yadda al-musalli rukbatahi qabla yadayhi mai sallah ya fara gabatar da gwiwoyinsa akan hannayensa to shine yayi koyi da hani yayi koyi da hani ya nisanci aiki irin na raƙumi wa sababu hadha kulluhu sai malamin littafi yace sababin wannan gaba ɗaya annahu khafiya alaihi ya buya wa ibn al-qayyim ma zakarahu ulama ulama ulugha abinda malaman larabci suka ambata kal fayruzabadi kamar wani malamin luga da ake ce da shi fayruzabadi fayruz abadi eh ko fayruz abadi wa ghairihi da makamancinsa anna rukubatayil ba'iri fi yadayil amamataini malaman luga sun tafi akan cewa gwiwoyin raƙumi suna ɗamfare ne da hannayensa na gaba. Don haka tun da su yake fara kafawa, to sunansu gwiwa, don haka duwanda ya tafi da gwiwa ya yi kama da raƙumi. Duk dai malam a nan yana kare tasa fahimtacce. Walizalika ƙalar tahawi, malam ya ce saboda haka nema Abu Ja'far tahawi yake cewa, Innal ba'ira rukubatahu fi yadaihi, ai raƙumi gwiwoyinsa suna hannayensa ne. kazalika fi sa'iril baha'im haka duk sauran dabbobi masu kafa hudu gwiwarsu tana hannayensu wa banu adama laisu kazalika su kuma ƴaƴan adam ba haka bane ba fa qala yace la yabruk ala rukbatayhi kar ya gurfana akan gwiwoyinsa allatayn fi rijlaihi waɗanda suke jikin kafarsa kama yabrukul ba'iru kamar yadda raƙumi ke gurfana ala rukbatayhi allataini fi yadayhi akan gwiwoyinsa da shi kuma suke kan hannayensa walakin yabda'u sai dai in ya tashi farawa zai fara fa yad'u awwalan yadayhi sai ya fara aje hannayensa allataini laysa fihi ma rukbatahu waɗanda babu gwiwoyinsa a jikinsa a jikinsu thumma yad'u rukbatayhi sannan sai ya aje gwiwoyinsa fayakunu ma yaf'alu fi dhalika bi khilafi ma yaf'alu al-ba'iru sai ya zama abin da zai aikata sabanin irin yadda raƙumi ke yi wa qala malikun wal auza'i al-imam malik da al-imam al-auza'i alayhi ma rahmatullah suka ce al-afdalu abin da yafi falala taqdimul yadaini ala ar-rukbataini shine gabatar da hannaye akan gwiwoyi indal huwiyyi yayin yunkura zuwa sujjada ila sujudi yayin yunkura zuwa tafiya sujjada wa raf'ir rukbataini qabla al-yadaini da kuma wato gabatar da ko daga guyoyi kafin hannaye indal qiyami yayin tashi wa bihi qala ashabul hadisi wannan kuma shine ra'ayin malaman hadisi wa qala al-auza'i al-imam al-auza'i yace adraktu an-nasa yad'una aydiyahum qabla rukabihim na tadda mutane yana nufin malamai suna gabatar da hannayensu kafin gwiwoyinsu. Wannan ra'ayin da malam yake a kai na gabatar da hannaye kafin gwiwoyi yayin tafiya sujada, jamhurin malamai a kansa suke, cewa hannaye ake fara tafiya kafin gwiwoyi, amma malamai masu ra'ayin tafiya da gwiwa kafin hannaye hujjarsu tana da ƙarfi, kuma fahimtarsu tana da ƙwari, kuma ra'ayinsu yana da hujja an gane ko kuma sannan ma'abota lafiya ma su ma sun karfafi wannan ra'ayin tafiya da gwiwa sun karfafi wannan ra'ayin wato ma'ana da ake samu a cikin sallah ta motsa jiki da kuma wato da kuma inganta lafiya na gangar jiki suna tare da fara ajiye gwiwa fara ajiye gwiwa sannan hannaye sannan goshi wajen tasowa fara daga goshi sannan hannaye sannan daga gwiwa duk wanda yake sujjada a haka yake dagowa a haka to ya fi motsa jiki kuma ya fi inganta lafiyarsa sama da wanda yake tuntsurewa ya fara tuntsura gaba sannan ya ajiye baya a hargitse in ya zo tashi ma a hargitse ya daga goshi sannan ya turo gwiwarsa sama sannan ya daga hannayensa an gane ko wani malamin mu a masallacin haramin madina da aka masa tambaya a kai wato saɓani ya yi saɓani sai ya ce ka aikata abin da ka ga dama to ya zai waɗannan sun ce kaza nan sun ce kaza kuma kowanne in ka dubu bayanin sai ka ga ya yi kama da shari'ar wato mutanen wani ƙauye kai ma da gaskiyarka kai ma da gaskiyarka amma ku je cikin gari a yi muku shara an gane ku a to ya zai in bai ce kowa da gaskiyarsa ba kowa an ya zo masa da sanda eh kowa da sanda wanda aka yi wa duka ya an masa jina-jina danginsa sun zo da sanda da arda su ma waɗancan sun zo da sanda da arda an fara wallahi tallahi ya kasa gane kan zancen sai ya ce ku dakata kuma da gaskiyar ku kuma da gaskiyar ku amma ku je cikin gari a muku shari'a ba ya zauna lafiya ba ta isa ya ce wani bashi gaskiya don haka wannan matsalar yadda kuka ji ta haka take eh sai ka duba ka ga wanne ne ka fi ganewa ka fi gamsuwa da shi wanne ne kuma ya fi maka sauƙi idan za ka tafi sujada an gane ko don wani lokacin idan mutum ya yi rauni tafiya da gwiwa yana ɗan ba da wahala ko dai nauyi na jiki ko nauyi na rauni na raunin abin na rauni na shekaru yawa to tafiya da gwiwa yakan ba da wahala sannan tasowa da gwiwa yana ba da wahala sai an sa hannayen nan an tokara an rage wa jikin nauyi sannan sannan kuma tafiya da hannaye shi ma wani lokacin yakan ba da wahala ga waɗansu musamman wani idan ya ainihin wato ciya ƙoshi yana gyatsa idan ya tafi tafiya sujada in ya je tuntsire ta gaba ƙarshe sai ya ji wani abu ya taho ya tokare masa wuya saboda ƙoshin da ya yi to ya danganta da yanayin yadda ya fi maka sauƙi shine amfanin saɓani a musulunci in ka ga saɓani alama ce ta faɗin musulunci saboda kowa a cikin saɓanin nan yana samun mafita e shine amfanin saɓanin shine wani wani zai samu sauƙi ne da fahimtar wani wani zai samu sauƙi a fahimtar wani wancan ya samu sauki a fahimtar wancan wancan ya samu sauki a fahimtar wancan kuma kowa din Allah ya nufa kuma dama abin da Allah yake so kenan shine ku yi riko da sauki to duk yanda ka samu sauki matakar wannan akwai masu wannan fahimta akai to ka dace da addinin Allah fa samma shar'ullahi wa dinuhu ka dace da addinin Allah da shari'arsa Allahu a'lam akhta'uhum fi sujudi sahawi to yanzu kuma sai kurakuran da ake tafkawa a sujadar rabkanwa a sujadar rabkanwa ga sunan kamar haka kuskure na farko itiqaduhum anna sababas sahawi adamu ihsani taharati kudurtawan wasu cewa sanadin rafkanuwa shine rashin kyautata tsarki wasu suna da wannan fahimtar amma dai ban santa a wajenmu ba cewa musabbabin abin da yake haifar da rafkanuwa a sallah shine rashin kyautata tsarki in mai sallah shi kaɗai ne ya tuhumi tsarkinsa idan liman ne tsarkinsa kuma yana da kyau a tuhumi tsarkin mamunsa waɗansu ba sa inganta tsarki wasu suna da wannan ra'ayin malam ya ce to wannan kuskure ne ba abin da ya haɗa rafkanuwa da kuskure a tsarki malam ya ce ya taƙidu kasirun minan nasi da yawa daga cikin mutane suna ƙudurta anna sababa sahwil imami cewa sababin rafkanwar liman fi salati a cikin sallah aw iltibasil qira'ati alayhi ko kuma wato turjewar ko tokarewar qira'a a gare shi an yau ko kakarewar karatu na liman a cikin sallah li'adami ihsani ba'd al-mu'mina at-tahur wai saboda wasu mamu ne ba sa kyautata tsarki wa huwa khata'un minhum wannan kuma kuskure ne daga masu wannan fahimtar wa yastadilluna kuma har suna kafa dalili bi annahu sallallahu alaihi wasallama da cewa wai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wata rana sallar subha yayi sallar asbahi fa qara'a ruma sai ya karanta suratul rum faltabasa alaihi sai karatu ya kakare masa falamma salla yayin da ya idar da sallah qala sai yace ma balu aqwamin yusalluna ma'ana la yuhsinuna at-tuhura me ya samu waɗansu mutana suna shiga cikin musu yi sallah amma ba sa kyautata tsarki fa innama yulabbisu alaina alqur'anu ulaika waɗannan irinsu ne suke kakarar mana da alqur'ani su ne suke rikitar mana da karatun alqur'ani waɗanda ba sa kyautata tsarki suke shiga cikinmu wannan shine hadisin da wasu suka ɗauka hadisi ne suka yi riko da shi suke kafa hujja da shi alhalin hadisi ne mai rauni wa fihi abu ruh cikin hadisin akwai wani rawi da ake ce da shi abu ruh mana shubaib ibn nu'aym abu ruh qala ibn al-qattan malan ibn al-qattan yayi magana akan abu ruh yace la tu'rafu adalatuhu ba a san adalcinsa ba abu ruh ba a san shi ba ba a san adali ne ko ba adali bane shi kuma hadisi ba a karba sai a wajen sananne wanda ake da kyakkyawan sani a kansa kuma aka san adalcinsa, abu ruhu ba a san adalcinsa don haka ba a karɓan hadisinsa. Almuhim abin da Malam yake cewa wannan hadisi bai inganta ba, tunda ku bai inganta ba, to abin da yake karantarwa bai tabbata ba. Idan an samu rafkanuwa a cikin sallah sawa'un ga mai sallah shi kaɗai ne, ko kuma ga mamu ne, wannan jarrabawa ce. daga Allah maɗaukakin sarki yana jaraba bayansa ko a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba, don haka ba wani zancen rashin kyautata ko rashin inganta tsarki. Na'am, kyautata tsarki da inganta shi yana da falala, yana da daraja, yana da matsayi a musulunci sosai. Yana daga cikin wato manya-manyan al'amura masu muhimmanci a wajen musulmi kyautata tsarki, kuma rashin kyautata tsarki idan ya kai ga rashin yinsa. ko rashin inganta shi ko rashin rashin yinsa yadda ya kamata har yakan jawo azabar kabari amma dai bai zo ba a dalili ingantacce cewa yana jawo rafkanuwa a cikin sallah kuskure na biyu khata'uhum fi hukmi sujudi sahawi kuskuren da ake yi wajen hukuncin sujjadar rafkanuwa menene hukuncin sujjadar rafkanuwa zahaba ba'du ahli ilmi malan yace wasu daga cikin malamai sun tafi ila anna sujudan sahwi mustahabbun sun tafi zuwa ga cewa sujadar rafkanwa mustahabbi ce wasu haka suka tafi sujadar rafkanwa mustahabbi ce mana in baka yi ba ma ba komai idan rafkanwa ta kama ka a sallah wai in baka yi sujadar rafkanwa ma ba komai tunda mustahabbi ce warrajihu malam yace zance wanda yake na daidai zababbe annahu wajibun sujadar rafkanwa wajibi ce ba mustahabi bace wanda bai yi ba da gangan yana sane yayi laifi li amrihi sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni a yi sujadar rafkanwa faqala yace idza qama ahadukum yusalli idan ɗayanku ya miƙe yana yin sallah, ja a shaitanu, sai shaiɗan ya zo masa, falabasa alaihi salatahu sai ya jirkita masa, ya ruɗa masa sallarsa, hatta la ya dari kam salla har sai ya zo bai san adadin raka'a nawa ya sallata ba fa idza wajada ahadukum zalika idan ɗayanku ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi falyasjud sajadataini wa huwa jalisun sai yayi sujada guda biyu tun yana zaune sai yayi sujada guda biyu yana zaune duk wanda haka ta same shi kun ga wannan hadisin ma ya gwada mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana rafkanwa daga shedan ne ba daga rashin ingancin tsarki bane ba daga shedan ne to amma abin da yasa malai ya kawo mana wannan hadisin anan shine da yace idan ɗayan ku ya samu kansa a haka falyasjud sajadataini wa huwa jalisun yayi sujjada biyu yana zaune amma fa a fahimci da abin da ake nufi da yana zaune ba su jira guda biyun a zaune kar ya tafi kar ya aje goshinsa ba a'a mana ba sai ya tashi ya tsaya ba ya tafi ya sujjada daga zaune ya dawo ya zauna ya koma ya sujjada ya dawo ya zauna to kun ga wannan umarni ne sannan abin da yake ƙara wa sujjada ƙarfi malam yace wa mudawamatuhu sallallahu alaihi wasallama da kuma dawwamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi ya tabbata a hadisai mabambanta a lokuta mabambanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu rafkanuwa a cikin sallah karo biyar karo biyar aka irga kuma kowane karo daga cikin biyar ɗin nan sai da ya sujada rafkanuwa wanda yake gwada maka cewa bai taɓa rafkanuwa ba tare da ya yi sujada ba ga ya yi umarni gashi kuma bai taɓa yi ba tare da ya yi sujada ba faƙar sabata anhu ya tabbata daga annabi alaihi salatu wassalam annahu sajada yayi sujjadar rafkanwa inda ma nasiya tashahhud al-awwal qabla salami yayin da ya manta tahiyyar farko kafin sallama ya tabbata cewa yayi sujjada yayin da ya manta tahiyyar farko sai ya sujjada kafin sallama abun nufi sallar azhar ce ana cikin sallah an yi raka'a biyu ba za a yi zaman tahiya ba sai ya miƙe fasabbahu bihi sai suka yi masa tasbihi suka ce subhanallah sai bai dawo ba da bai dawo ba ya kawo ta uku bai zauna ba domin ba za a rama ta ba sai ya sake miƙewa sai da ya kawo ta hudu sai ya zauna ya yi zaman tahiya kamar yadda aka saba sai ya tafi ya sujada guda biyu ita ce qablas salami ita ce kafin sallama wato kafin ai sallama ake yin ta sai ya tafi ya sujada guda biyu sannan sai yayi sallama me dalili saboda ya miƙe a raka'a ta biyu bai zaman bai zaman tahiya ba walam ma sallama fi salati min raka'ataini sallama baqiya sannan haka ya zo lokacin da ya yi sallama a cikin sallah min raka'atai ne a raka'a biyu, sallar la'asar, ya yi raka'a biyu sai ya yi sallama. Sallama baƙiya sai ya sallato abin da ya rage, tun masajada ha ba'adar sala, sannan sai ya yi sujadar rafkanuwa bayan sallar, bayan ya yi sallama kenan. Nan wato nan kuma wani episode ɗin ne, ana sallar la'asar. an yi raka'a biyu sai ya sallame da ya sallame har ya tashi ya fita daga masallaci sahabbai sun rasa ya dasu an rage sallah ne ko ya manta ne to shine wani cikin sahabbai ana ce da shi zuliya daini irin mai abin dariyan nan ne irin cali-calin masallacin nan ne yana ba annabi sallama dariya yana ba sahabbai dariya to cikin sahabbai sai aka rasa wane ne zai tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don suna da tabbacin raka'a biyu akai akai sallama kuma hudu ake to amma tunda masu abin ne suka yi ko mai yiwa an rage ne ko kuma yau haka aka ga damar yi waye sai ce wani abu da aka sai suka yi shiru sai shi wannan zuliya daini wato shi ne daɗin a ce kana da iya sakewa da wasu ko ba ka iya sakewa da kowa a ce akwai wani wadda ko wasu wadda kana iya sake musu saboda a samu masu iya shiga jikinka wani lokacin da kowa yake jin tsoronka Zule daini ya tashi sai ya bi shi, har zai shiga gida Zule daini sai ya ce, Ya ma'aikin Allah, a ƙusirati salatu amnasita, ni sallah kan ba haka ba, ragi aka mana ne ta koma biyu ko mantawa kai. Manzala Salama sai ya juyo sai ya ce, Kullu zalika lam yakun, ya ce, Ko ɗaya, babbar magana, eh ya ce masa ko ɗaya, ba a rage sallah ba kuma ban manta ba. Allah ji kan Malam Usaimin ba dan ya ai wai Allah ji kan Malam Usaimin ya masa rahama. Malam Usaimin yace wannan shi yake bambanta maka mai mantuwa da mai rafkanwa. Shi duk mai mantuwa in ka tuna masa zai tuna. Amma mai rafkanwa ba lalle in ka tuna masa ya tuna ba. Ita ce rafkanwa to. Kuma ba sai a sallah kada yake ba. Duk lokacin da aka tuna ma abu baka tuno ba to ya ya wuce mantuwa ya zama rafkanwa. ba sai a sallah ba. To ba ka cewa to gaskiya ka manta sai ka ce gaskiya ka rafkana, eh tun da ya kasa tunawa. Ita ce rafkanwa. Za ka iya tunawa, amma kuma za ka iya baka tuna ba. Ita ce rafkanwa. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Kullu zalika lam yakun. ya ce zule dai ko ɗaya ba a yi ba ba a rage sallah ba kuma ban manta ba sai ce ya ma'aikin Allah raka'a bi muka yi muka yi sallama sai annabi sallama sai bai kafe ba sai ya ce mu koma masallacin aka koma masallaci kowa ya yi ya yi jugum jugum an yi tsumu tsumu ba wanda ya tashi annabi sallama yana shigowa sai ya ce a sadaka zul yadaini dule dainin nan da gaske yake raka'a biyu muka yi suka ce kwarai ko raka'a biyu muka yawa yawa yawa yau sai kowa ya dawo hayyacinsa annabi alaihi salatu wassalam sai ya koma gurbinsa na sallah ya fuskanci alƙibla shikenan sai ya koma cikin sallarsa ba sabuwar iqama aka yi ba ba sabuwar kabara harama aka yi ba kawai ya koma cikin sallarsa. To, amma yanzu a nan, yaya kuke ganin za a yi? Ya yi sallama ya tashi, ya fita, da ya dawo aka ce ɗorawa ya yi, idan za ka ɗora in kai liman ne, ya za ka yi. Ba ko shakka, komawa za ka yi ka zauna. komawa za ka yi ka zauna, ai, tashin da kai ba tashin sallah ba ne, yanzu akwai tashin sallah a gabanka daga zama, daga zaune aka yi sallama, da haka daga zaune akwai tashi a miƙe zuwa raka a ta nawa, ta uku, wannan ba a yi shi ba, da haka dawowa da ya yi idan ya juya fi kwanci alƙibla kawai ya kabbara aka ce, to wancan tashin daga zama zuwa miƙewa ba a yi shi ba. Don haka za a koma ne a zauna, idan an koma an zauna sai a yi kabbara a miƙi, an yi wannan tashi kenan, shi ne an shiga raka'a ta uku. To sai ya yi raka'a biyun da suka rage, shi ne karatun da malam yake gaya mana a nan, cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama a wani karon ya yi sallama a raka'a biyu. da ya yi sallama a raka'a biyu, sallama baƙiya, sai ya dawo ya sallaci abin da ya saura. Ba biyu ne ya saura ba, sai ya sallace su, sai ya zauna, sai ya yi tahiya, sai ya yi sallama, sun masajada ha ba'adar sala, sannan sai wannan sujada ta rafkanwar bayan ya idar da sallah, sujada biyu bayan ya idar da sallah. An gane? yanzu a wa'inan misalan da malam ya bayar guda biyu ina so mu dubi misalan misali na farko a sallar azhar ne raka'a ta biyu sai ya miƙe bai yi zaman tahiya ba don haka wannan zaman tahiyar ya wuce ba a rama shi sai da ya zo raka'a ta hudu ya zauna ya zaman tahiya kafin ya yi sallama sai ya yi sujada biyu na rafkanuwa wannan sujada biyu na rafkanuwa kafin ya yi sallama ita ake cewa me ƙabli ita ake cewa ƙabli me yasa ya yi ƙabli saboda bai yi zaman tahiya ba kenan wani abu ya cire a sallar wani abu aka rasa a cikin sallar sai aka yi sujjada guda biyu kafin a yi sallama aka mayar da gurbin wancan abin da aka cire yanzu wannan kuma sallar la'asar ce ya yi sallama raka'a biyu aka je aka kira shi ya dawo ya koma cikin sallah ya ƙaro raka'a biyu sai da ya yi sallama sannan sai ya yi sujada biyu bayan ya yi sallama wannan shi ake cewa mai ba'adi shi ake cewa ba'adi mai ya faru aka yi wannan ba'adin mai aka ƙara wa zai gano mana mai aka ƙara a sallar tun da ƙari aka yi na'am tashi da tafiya da ba shi ne ƙarin ba, sallama, sallama ce ƙarin. Ai, tashi da tafiya wani aiki ne wannan bayan an riga da an yi ƙari a sallah, sallama ce ƙari a sallar, saboda ba gurin yinta ba ne aka yi ta kuma an zo an sake yinta a gaba. To, ta farko da aka yi ta zama ƙari a cikin sallah. To, wannan ya sa tunda a cikin abin sallar ce bata kare ba aka saka mata wani abu sallama wanda baya ciki aka zo aka ƙara yin wata sallamar to kun ga idan aka yi wa sallah ƙari abin da yafi dacewa in za a yi mata gyara a bari sai an gama ta a yi mata gyara kar ƙarin ya mata yawa an gane kun ga kenan a yadda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya gyara rafkanuwar da ya samu a cikin sallah gurin da ya yi ragi mun ga ya yi ƙable gurin da ya yi ƙari mun ga ya yi mai ba'adi malam ya ce wa kazalika inda ma sallar ruba'i ya taraka ne hakan nan ya faru lokacin da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya sallah ya yi sallah raka'a biyu a sallah mai raka'a hudu, arruba'iya ita ce mai raka'a hudu, ya sallace ta raka'a biyu, nan ma sai ya yi mata ba'adi. Wa ilal ƙauli bil wujubi zahaba Shekul Islam, Malam ya ce kuma Shekul Islam Ibn Taymiyya alaihi rahmatullah ya tafi akan fahimtar wajabcin sujadar rafkanuwa. fi majmu'il fatawa a cikin littafinsa shahararre majmu'ul fatawa mujalladi na 23 shafi na 26 abinda malai yake nufi da wannan gaba shine sujadar rafkanwa wajibi ce ba mustahabbi bace rashin yin ta laifi ne laifin kuma zai iya bata wa mutum sallah ya danganta. Kuskure na uku, khafa'uhum fi makani sujudi sahawi, kuskuren da aka samu wajen fahimtar gurbin da ake sujadar rafkanwa. Ikhtalafan nasu fi makani sujudi sahawi, malai ce malamai sun yi saɓani a gurbin da ake sujadar rafkanwa. فمنهم من جعله قبل السلام مطلقا cikin malamai akwai wanda ya sanya sujadar rabkanwa kawai kafin sallama ce gaba ɗaya ma wahumu shafi'iyya su ne shafi'iyya ba ruwansu ƙabli suke da shi ba san wata ba'adi ba da haka duk abin da ya faru a sallah na rafkanwa ba ruwanka kabli kawai za ka yi a shafi'iya kaga su kan baki alaiku sun huta karatu wa minhum man ja'alahu ba'da salami cikin malama akwai wanda shi kuma ya sanya sujudar rafkanwa bayan sallama ce mutlaqan gaba daya sake ba kaidi wa humul hanafiyatu sune mazhabar hanafiya eh ikhtalafa al-a'immatul madhahibi fi mawdi'i as-sujud zi maratibi nu'manuhum ba'da as-salami yasjudu wa shafi'i qablahu wa ahmadu Nu'man yana nufin Abu Hanifa, Nu'man ibn Sabit, shi ba'da salam yake, wa shafi'iyu qablahu al'imamu shafi'i kuma ƙabli gaba ɗaya yake, wa amma alƙaulus sawab, mala yace amma ra'ayi na daidai, huwa tafriqu bainahuma ko bainahuma bainaz ziyarati wan nuqsan. shine bambanta tsakanin qabli da ba'adi shine bainahuma baina ziyadati wan nuqsan raba musu raba su tsakanin ƙari da rage raba su tsakanin ƙari da rage dan haka waɗanda suka tafi akan raba su tsakanin ƙari da rage to sun fi zama daidai kamar mazhabar malikiya sannan wa shakku wa shakki ma'at taharri da kuma lura da shakka tare da kirdado wa shakki ma'a baqa'i ma'al baqa'i alal yaqini da kuma shakka tare da wanzuwa akan yaqini ba gane ba kun san dalilan su da rafkanwa guda uku ne ko dai rage ko ƙari ko shakka to ita wannan shakkar kala biyu ce akwai shakkar da za ta samu mutum sai ya iya hararo halin da yake ciki bai bar shakka ba amma ya samu rinjaye an gane yawwa bai bar shakka ba amma ya samu rinjaye yana cikin sallah sai ya samu rudani wannan raka'ar da yake yi ta nawa ce yana sujada zama zan yi ne ko miƙewa zan yi zama zan yi ne na kawo ta hudu ko ta uku ce miƙewa zan yi in kawo ta hudu sai samu wani rudan amma kafin ya gama sujada guda biyu sai ya ji a ransa ya ji a ransa cewa kai ta uku ce bai yi ta uku ba ta uku ce zai tafi da haka sai ya yi kirdado sai ya miƙe sai ya tafi ta hudu ko kuma sai ya ji a ransa a'a ta hudu ce. Na tuno har ya fara jin hujjojin ya yi ta uku sun fara zuwa masa, amma bai gama gamsuwa ba, amma dai sai ya kirdadansa ya gwada masa cewa ta hudu ce, don haka sai ya rinjaye a kan kirdadansa sai ya zauna. Sannan akwai mai shakka wanda shi kuma kwata-kwata ba zai iya kirdado ba. ya riga ya ruɗe, da haka yanzu yana shakka ta uku ce ko ta hudu, amma ya kasa gano a wane yanayi yake ciki, to shi wannan sai ya koma kan yaƙini, in an ce ta uku ce ko ta hudu, wane ne yaƙini ne wane ne shakka? Ha? Uku yaƙini ne, hudu ne shakka, si? Ta uku ce ko ta hudu, yana tabbacin uku, Dan ya san ya gama bi kenan. ta hudu ita ce shakka, ta uku yaƙini ce, to sai ya mai ta ta uku, ya sai ya koma kan yaƙini, sai ya ƙaro ɗaya. Don haka mai shakka yana ɗayan hali biyu, ko ya gina a kan kirjado, ko ya gina a kan yaƙini. Ha. Ke sa malam ya ce, wasu malamin sun tafi akan raba sujadar rafkanuwa, ƙabli da ba'adi, akan ragi da ƙari da kuma shakka da kirdado da kuma shakka da yaƙini shakka da kuma gina akan yaƙini fa idza kana sahaw nuqsanan idan rafkanwa ta ragi ce kaman sallal isha a talata raka'atin kamar wanda ya salla isha raka'a uku wannan misalin bai yi ba domin wanda ya salla isha raka'a uku rage yayi a sallah ah wanda yayi isha raka'a uku rage yayi ba rage yayi ba yayi raka'a biyu a isha ya tashi ya raka'a ta uku sai ya dawo sai ya zauna a raka'a ta uku da ya zauna sai ya sallama ragi yayi ƙari yayi abin da yasa ba za mu ce ragi ba saboda ai bai isa a lokacin ya zai zarafkanwa ba saboda ya rage raka'a sai ya kawo wannan raka'a zai tashi ya kawo ta idan ku ya kawo ta to wannan sallamar da ya raka'a ta uku ƙari ce haka ba za mu karɓe ta a ragi ba inda sai ya kawo raka'ar to anan misalin da aka bayar bai yi ba kaman sallar isha a salasa raka'atin kamar wanda ya sallar isha raka'a uku sai ya kabli ina wanda ya isha raka'a uku ba kabli zai yi ba tashi zai ya kawo raka'a ta hudu daga nan kuma ya samu kansa yayi karin sallama kun ga ba adi zai yi kenan to misalin bai yi ba aw shakka ma'al bina'i alal ko ai kun ga an sashi a bracket ha kun ga an sashi a bracket ai aw shakka ma'al bina'i alal yaqini ko kuma yayi shakka sai ya gina akan yaqini sajada qabla salami to yayi qabli wa idza kana ziyadatan idan kuma ƙari yayi a cikin sallah aw shakka ma'at taharri ko kuma ya yi shakka sai ya gina a kan kirdado, saje da ba'adar salami sai ya yi ba'adi. Gane? Idan ragi ne, ƙabli, idan mai shakka ya gina a kan yaƙini, ƙabli, idan ƙari ne, ba'adi, mai shakka in ya gina a kan kirdado, ba'adi. Wahaza amalan bi majmu'i turuqi bainal ahadith malam yace wannan mun yi aiki ne da wato in mun tara hadisan gaba ɗaya da hanyoyinsu shine muka ɗauki wannan fahimtar wa ila zalika zahaba ibn taymiyah fi majmu'il fatawa shaykhul islam ibn taymiyah shi ma wannan shine ra'ayinsa kakkasa wannan sujjada wal imamu ahmad fi masailihi haka imamu ahmad dan hanbali a cikin masail na imamu ahmad wa zahaba ila qaribin min hadha al malikiyya haka imam haka malikiyya su ma sun tafi akan ra'ayi kusa da irin wannan wanzuril hidaya fi takhrij ahadithil bidaya wa amma fi halati adami tadhakkuri sahawi mala yace amma a lokacin da mutum kwata kwata ma bai tuna rafkanwa ba hal huwa ziyaratun aw nuqsan wai ƙari yayi ko ragi bai tuna ba sajada sujuda sahwi qabla salami sai yayi qabli kawai ya ma kasa gane ragi yayi ko ƙari to sai yayi qabli kawai kamar yadda amalikiya suka ce wanda yayi ragi yayi ƙari wanda yayi ragi yayi ƙari sai yayi me sai yayi kabli kamar ya wanda yayi ragi yayi ƙari wanda ya tsallake tahiya a raka'a ta biyu bai yi ba ya miƙe ya tafi ta uku da ya tafi ta uku da ya dawo raka'a ta uku sai ya zauna wai zai rama tahiyar sai ya tahiyar a raka'a ta uku kaga yayi ragi yayi ƙari waye saka ai tunda ka wuce ka wuce in ka yi a raka'a ta uku ka yi ƙari kuma ba biyan bashi ka yi ba Allahu ta'ala to lokaci ya riga da ya wuce abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah